صحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم كنا متى بقي جوجا شعبان shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 93 a cikin littafin mana muktasar zadul ma'ad idan yan uwa za su iya tunawa muna magana ne akan fasali da shekul islam ibn al-qayyim yake bayani akan jihadi martaba martaba ne guda hudu jihadun nafsi na ɗaya kenan jihadu a shaitan na biyu jihadu al-kuffari na uku wa jihadul munafiqin na hudu to sai zo yana fashin baki yace fa jihadun nafsi babban jihadi na farko shine yana da martaba a hudu shi kansa ya'ya ne guda hudu kowane da shi ma yana da nasa ya'ya na farko abinda ake nufi da jihadun nafs shine ka yaƙi zuciyarka ta san shari'a dole ne wannan na biyu ka yaƙi zuciyarka ta yi aiki da ilimin da ka sani na uku ka yi da'awa ka yi kira da ilimin da allah sanar da kai na hudu asabru alama shaƙi da'awaci yin haƙuri a bisa kunci da tsanani na da'awa a malin cewa ya tahammalu zalika kullahu lillah mutum musulmi ya dauki wannan duka gaba ɗaya saboda Allah fa idan stakmala hadhihi al-arba sara min ar-rabbaniyina idan har mutum ya cika waɗannan abubuwa guda hudu na jihadun nafsi to ya zama cikin rabbaniyina mutane masu tarbiyyantar da mutane a bisa hanya ta Allah yace fa inna salafa مجمعون على أن العالم لا يكون أن العالم لا يكون ربانيا ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه سلف الصالح مغباتانا قرأي دكان سسنجي اتفاقي تشيوا malami al'alima la ya kunu rabbaniyan da zai taba zamantowa malami rabbani ba da ƙur'ani ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna malami bai zai zama rabbani in an ce rabbani shine alladhi yurabbin nas wanda yake tarbiyyantar da mutane daga karamin ilimi zuwa babban ilimi to sai ya hada waɗannan abubuwa kamar haka ya san gaskiya ya aiki da gaskiya ya karantar da gaskiya kuma ya kira zuwa gaskiya sanin gaskiya aiki da gaskiya sanin gaskiya aiki da gaskiya sannan kira zuwa ga gaskiya ma'ana karantarwa da kuma da'awa almartabatu saniya sai martaba ta biyu ta jihadi shine jihadu shaitan idan kun fahimci karatun kenan babban abin da ake da bukatar musulmi a matakin farko ya fara tanada jihadun nafsi gyara kanka kafin ka yi kokari ka gyara wani samarwa kanka imanin samarwa kanka ilimi samarwa kanka sanin Allah ɗin a matakin farko kafin ka je ka ɗauki takwabi ka ce za ka yaƙi wani to ka ji ma mataki na biyun ma ashe ba ma zuwa a tinkari abokin gaba ba ne jihadu shaitan ne jihadu shaitan shi kuma yana da martaba guda biyu wa huwa martabata ne ahaduhuma jihaduhu ala daf'i ma yulqi min ash-shubuhati الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات فالأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ابن القيم yake cewa martaba ta biyu a jihadi shine ya kashe dan jihadin shedan ka tanadi makami da zaka yaki shedan to shi kuma yana da martaba guda biyu ka yaƙi shaidan ala daf'i ma yulqi min ash-shubahati ka yaƙi shi a bisa kawar da ko angije duk abin da yake jefa ma na shubaha dan shedan yana sa mutum shubaha a addininsa shubaha a rayuwarsa shubaha a cikin mu'amalarsa na biyu ala daf'i ma yulqi min ash-shahawati ka ture ko ka angije shedan ka yaƙe shi akan abin da yake jefo ma na sha'awa akwai shubuhat akwai sha'awat sha'awa abubuwa na sha'awa kun san malamai suna cewa duk wanda ya shiga cikin wuta to akwai bin sha'awarsa yana sha'awar ran son zuciya shi yasa ya fada ya shiga cikin wuta idan mutum ya kore shubuhat ya kore sha'awat to insha Allah zai kubuta daga wuta sha'awar zina sha'awar ƙarya sha'awar zalunci sha'awar kasala sha'awar kin sallah sha'awar kin azumi sha'awar fasadi sha'awar ha'inci sha'awar yaudara abubuwa dai na sha'awat sha'awat yace to na farko in ka kori shubuhat to shine zaka samu yaqini abinda ake nufi da shubuhat duk wani abin da zai kawo maka cewa babu Allah abinda zai nuna ma kamar ba Allah ko kuma ma kai kana ganin ya ma za a zo kana bauta wani abin da baka taba ganinsa ba wannan sha'awa shi buhat ne abin da zai rikitar da kai ya sa maka shakka a addininka wani ya ce ya tashi ya waye gari sai yake tambayan wai wai shi ina Allah ne yake subhanallah to shubuhat sun shige shi wai shi tun da aka yi duniyar nan ake ta bauta Allah na ba a ganinsa to shahawat kenan to irin waɗannan suna iya gindayawa mutum su zo su yi gaba da imaninsa ba tare da ya faru ba to sai ka yaƙi shaidan a kan wato shahawat a shubuhat ka ci sallah ka ci sallah ba ka gaba kake yi wa ba a sa ka kai ta azumi kai ta azumi an hana ka biyan bukatar ka an ce wai wani ne ya hana ka to ina yake wani hadi kullu shubuhat min shaitan shubuhohi ne shaidan yake kawowa ko shi allah waye yi shi subhanallah ko allah ya za a iya haɗa mutane a kiyama a yi kaza a yi kaza duba kaza duba kaza da sauransu dole sai ka yaƙe shi akan wannan to idan ka kawar da wannan shine ka samu yaƙini a imaninka shine ce fal awwalu yakunu ba'dahu al yaqinu in ka kori shubha a zuciyarka to ka samu yaƙini na biyu ya kunu ba a da sabr shi kuma shahawat in ka kori sha'awa a tattare da kai to shi ne za a samu haƙuri bayanta na'am ka yi haƙuri watakila ka yi sha'awar ka yi zina amma ka kori wannan sha'awar sai ya zama ka yi haƙuri ka ga kayan wani ka yi sha'awar ka ɗauka amma sai ka danne zuciyarka to sai ka zama mai haƙuri kenan duk lokacin da aka kori sha'awa to abin da yake biyo bayan sha'awa shine haƙuri to shine yayi wannan istinbati ne saboda wata aya ta suratul sajda aya ta 24 Allah ce waje anna minhum a'immatan yahduna bi amrina mun sanya a cikin su shugabanni jagorori suna shirya da mutane da umarnin mu lamma sabaru amma ya da suka haƙuri suka kori sha'awa kenan wa kanu bi ayatina yuqinuna sai suka kasance ko masu yaƙini da ayoyinmu ko ba ka bane wato sun samu yaƙini sakankan cewa sun gaskata Allah tabaraka wa ta'ala akan duk abin da ya gaya musu kuma duk abin da ubangiji din ya hana su shi ma dai sun hannu akan abin da ya hana su sai martaba ta uku jihadul kufari wal munafiqin kenan jihadi da za a yi a yaƙi kafirai a yaƙi munafikai malam ce wa huwa arba'a maratib to shi ma yaƙar kafirai yaƙar munafukai martaba ne guda nawa guda hudu ya ce bilkalbi wallisani walmali walnafsi wajihadul kufari a khasu bilyadi wajihadul munafukai na a khasu lisani. martaba ta uku akwai jihadul kufar da kuma munafukai jihadin da za a yaƙi kafirai a kuma yaƙi munafukai shi ma martaba hudu ne ana yi da zuciya ana yi da harshe ana yi da dukiya na ƙarshe ana yi da rai ana yi da gangan ciki ke zuciya harshe dukiya rai yana haɗe da waɗannan abubuwa guda hudu amma jihadul kufari a kasu biliyar shi yaƙar kafirai ya keɓanta da amfani da hannu jihadul munafiki na kuma ya keɓanta da amfani da mai da harshe shi munafiki da harshe wato a ake yaƙarsa Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awakum jahannam wa bi'sal masir jihadul kufara za a yi amfani da gangan jiki za a yi amfani kuma da kuɗi saboda tanadin makami sun da za a yi amfani da annabsu kuma dole a tanadi makami shine qur'ani ya ce wa a'iddu lahum ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مرتبة تهدو جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع جهادي نهدو تكاغا أتشين جهاد الكفار دول سيكا ساموات أنم مراتب دو سيكا وشي سيكا ذو كيش نأوكو سينهدو كما ياكر أرباب الظلم والمنكرات والبدع wannan shi ne shehu usman bin fodiyo ya yi wannan na hudu arbabu zulm azzalimai a zamaninsa sarakuna da suka ci zalunci suka yi ta ainihin bidiyoyi da shirkoki da munkarai to su ya yaƙa ya ce shi ma wahuwa salatu maratiba al'ula biliyadi idan ƙadara mutum yana iya amfani da hannu in yana da iko وإن فإن أجز انتقل إلى اللسان إذا بدا إيه أمفاني ده النبا وجن يأكر الظالمي ده منكري ده انبدع تسي أمفاني ده هرشي فإن أجز إذا يأكر جاهد بقلبه سيكما يجهاد ده زوجي السا وذلك أضعف الإيمان سبب حديث عند النبي مر منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان akwai lokacin da za a samu azzalimai su ta zalunta mutane kamar masu kashe mutane ba su ta kashe mutane to ya halatta shi gabanni su shirya su kimtsa yawwa a ba wa matasa dama a ba su makami a ce a tunkare su yawwa ko mu ko su sai a murkushe zalunci in zalunci yayyawa wasu suna ta murkusan mutane suna ta musu barna suna musu ali to ya halatta a yi amfani da hannu a yaƙe su a kawar da su a yi maganinsu saboda su bar mutane su bauta wa Allah su bar mutane su rayu alal islam wal iman ko kuma wasu suka zo suka ce za su shigo da wani abu na zalunci a fili suna yaƙar mutane yanzu kamar misali ana samu a wasu garuruka saboda lalacewa wasu kawai samari matasa su ɗauki zalunci su rike duk inda magarba ta yi ko isha yi ta yi sai su rinka ɗaukan wukake suna zagayawa duk wanda suka samu keke na fef suke ɗaukan haya kaga keke na fef ana ba da balans ɗinsa 2,500 su a tsakanin a tsakanin daga isha'i zuwa karfe 10 dare karfe 2 dare sai su ba da 10,000 kawai sai ya goya su suna yawo a gari duk inda suka ga taro ko inda suka ga za su yi wannan ko wani yana tafiya shi kaɗai kawai sai su dara su bi shi da wuƙaƙi wani abin da nake gaya muku ana yin sa a garin nan akwai lungunan da wallahi bayan isha ba kai suka bi su ba kuma sanannun ne yara matasa wasu an san su wasu gayyato wasu ke yi kawai sai su samu wuƙaƙen su wasa to irin wannan sai a tanadi matasan unguwa su ma duk a ba su wuƙaƙen a ce ku tashi ku kare unguwarku duk wanda ya zo ku fara gutsure masa in yatsansa tukuna na hannu yawa kafin a zo na kafa kwarai daga ciki amma hukuma ce fa za ta ce a ba ni ne wani zan yawa saboda bai kamata a bari wasu su hana mutane sakar ba ko ba ka bane ko a daina bacci matasan unguwar su daina bacci wasu kuma unguwa suke sawa da daddare su ta hore gidajen mutane kawai tsagera ya taho da wata tsohuwar wukarsa gwargansa ko wata ko wata addarsa ko wani abu sauransu a ji a samu makamai masu lafiya a samu samari matasa su yi gadin unguwarsu duk wanda ya fito lokaci karfe kaza aka gane shi shikenan zancensa ya kare to da irin wannan ana murkushe zalunci sai ku ga an zauna lafiya a unguwa amma kowa yana jin tsoro kowa ya shiga gida ya rufe gida kowa yana kaza kowa yana kaza to sai su hana mutane hatta kai ga yanzu matan aure ba su isa su fita unguwa da daddare ba don za a bi su da karfin tuwo a matse su a kwaci abin da ke hannunsu wannan ba daidai ba ne wannan zalunci ne wallahi malam ta kai ga wasu unguwannin wallahi har get suke kafawa duka duka ba wai daren kirki ba karfe tara karfe goma irin wasu layuka kawai sai su sai yan iskan unguwa kawai su zo su jera taya kawai ka taho da mota ka kawai sai duka ga tudun taya alhaji tsaya kana tsayawa za su gaka su da wukaki su farke ka ko ka ba su wayoyinka ko ka ba su duk abin da kake da shi wasu ma har atm suke karba ma da pin nan ba ɗin ita ba duk a garin nan ana yi da sauran garuruka kaga wannan ai zalunci ne idan har hukuma ba ta da 'yan sandan da za ta magance ko kuma mutanen unguwa ba su da 'yan vigilanti da za su magance ba ku da samari matasa akwai matasa don me za ku yi ta bacci a unguwar ku ana fashi ai bacci bai kama ku bayi ko matasa ai ba wani bacci ai ba sai na jira dan sanda ko wani soja ba ai shiryawa za a yi sosai ku wasa barandaminku a kan kwalta ɗin kakar kakar ya yi wuta tukuna kowa ya gani ƙwarai da gaske a samu itatuwa masu lafiya mutuwa rai ɗaya ne a karmakalla rai ƙwaya ɗaya ne yadda wancan yake jin tsoron mutuwa kai ma kake jin tsoro to babu dalilin da wasu za su kai su lalata abin nan ko kuma wasu su mai da unguwa dan da mashaya yau dan kwaya ma har yana da wani karfi wanda duwiwi ta lalata shi kai da kake cin dawa lafiyayya da tuwo miyar kuka da karfi a jikinka ka ji tsoron wani dan kwaya ba daidai ba ne ba duka wasu abubuwa ne waɗanda wato musamman a nan arewa abu ne da ko ina kusan in ka je za ka je yana developing yana ta ƙaruwa unguwarku ba za ka iya shiga ba in dare ya yi unguwarku ne wasu guranin wallahi asuba wani ba Allah ya ce ta ai malam ko asuba ba ma iya fita saboda akwai yara tsagiru suna nan an taba yin haka a laifin matasan unguwanni dole sai an samu sacrifice an yi gadin dare an yi gadin yamma kuma duk wanda ake tunanin mai irin wannan ɗabi'a ne to sai a sanya za a yi da shi za su daina wallahi to iya illa wato wato uwa uba kuma hukuma in hukuma ta so gyara wannan abin lokaci daya za a gyara muna faɗa muna maimaita wato ana samun ha'inci daga wasu daga cikin ma daga wasu daga cikin ba ni sunan shi jami'an tsaro ana samun ha'inci wasu ba sa tsoron Allah sai wanda Allah ya kubutar a cikinsu ku yan uwanmu ne ba ku da wani bambanci da mu in ban da uniform ɗin da kuka saka ba sai karfin da kuke rage kuma mutane ne kuma kuma an ɗauke ku aiki ne don ku kare mutuncin ƙasa ku kare 'yan ƙasa ba ku zama azzalamai ba na je wani gari wani ya zo yake ba da labari an sace ubansa mahaifinsa ya ce da magarba shi ya zo ya buɗe wa uban gate suka shiga suna zuwa sai ga wata jib mota ta taho aka jira-jira da bindigogi kawai aka ce uban nan kawai ya fito a tafi da shi yaron da ya samu ya tsallaka katanga gudu shi gudun da ya zuwa ya je gaya jami'an tsaro suna kusa da wurin suka damke shi yana ihu sun yi kwaba da bindiga ba wanda ya isa ya zo suka murkushe suka sa shi a motar nan ya je gurin jami'an tsaron nan yana ce musu ga babana can an yi kidnapping ɗinsa a kama shi ku taimaka mu ku taimaka ba wanda ya tashi yana cikin maganar sai ga motar da ta kamo uban nasu ya ce gata nan gata nan gata nan gata nan haka ta wuce har yau uban bayan sun yi waya sun karɓi naira miliyan tara sun daɗa bukata sun ce sai an ba su miliyan sha hudu an je an sai sai da duk abin da aka sayar gaba ɗaya duk kadarinsu an sayar kuma sun karɓe kuma ba su dawo da shi ba amma fa a lokacin da ya wuce din kamar yadda shi ya faɗa ya ce ya faɗa amma ba a najeriya ce ba wanda ka isa ka gayawa wa zai bi maka kadu ba wanda zai bi maka kadu wannan shi ne abin bakin ciki da ke damu rashin adalci da rashin gaskiya da mutum ya yadda in dai an ba shi wani abu a yi komai a ƙasarsa in dai za a baka cin hanci komai ma a yi a ƙasarka wanda wannan ba daidai ba ne wallahi yanzu wannan yaron wannan yaron da aka yi masa wannan kana jin in wani ya zo ya tallata masa ta'addanci ya ce ɗauki makami da inda ga ɗan sanda ko soja kashe shi zai ki shiga zai shiga ba abin da zai hana shiga saboda shi yana ganin kaza kaza to shi yasa wani ta'addancin mu da kanmu muke samar da shi a cikin matasan nan tsabar zalunci da rashin bin abu a daidai da son zuciya da neman ita kanta tara duniyar gaba daya fatan mu Allah ya gyara mana bara gurbi da suke cikin jami'an tsaron mu bara gurbi waɗanda suke rike bindiga da suka kaki dan abin da za a ba su ba wai dan kishin ƙasa ba dole ne soja ko ɗan sanda ko kwastam ko immigration ba wai shi aikin asali yana yin sa ne dan a bashi albashi ko ya samu kuɗi ba don mun sani ko a training ɗinsu ana gaya musu aiki ne na sacrifice aiki ne na ba da rai aiki ne na bautar ƙasa aiki ne na kishin ƙasa aiki ne na ka taimaka wani ya kubuta ko da kai za ka halaka haka haka haka haka haka manufar aikin take duk wani aiki na kaki za a iya zuwa a kashe ka talakan ka ya tsira za ka iya zuwa ka je ka shiga haɗari mutane su kwanta a gida kai kuma ka shiga haɗari haka abin yake to in abu ya juya ya lalace za a iya ɗaukan kuɗi a baka ka koma gefe ɗan ta'adda ya zo yi wa talaka ta'addanci kaga the aim is defeated aikin naka baka cika dokar aikin ba wannan fa a yaren turanci da turawa da bokon a wajen turawa a gurin duk waɗanda suka ƙirƙiri wannan abu haka aikin yake aiki ne na taimako aiki ne na agazawa so da yawa za ka ga wasu abubuwan ga sunan sai dai kai addu'a kawai Allah ya sauke amma kasar mu ce dole mu yi ta kwakwazo dan a gyara ta eh mu yi kokari mu yi ta kwakwazo dan a gyara wanda yake laifi ya ji ya gyara ba fushi za ka yi ba ba bata rai za ka yi ba kai ka gyara naka kai ma dan siyasa ka gyara naka kai ma manomi ka gyara naka kai ma malamin makaranta ka gyara kai ma malamin jami'a ka gyara kai ma dan kasuwa ka gyara kai ma malamin addini ka gyara kuma matasa ku gyara 'yan mata ku gyara kowa ya gyara ɓangarensa sai mu ji daɗin zama a ƙasan amma in barna corruption ɗin ya yawa a ko'ina to ba za mu taɓa jin daɗi ba na sha faɗa a karatu ina maimaita malam da wahala ka ga wata ni'ima da allah ya yi wa wata ƙasa a duniya a najeriya ba mu same ta ba inda na arziki ne waɗanda ba mu ba suna sha'awar yadda suke ganin arziki ke zuba a ƙasar mu malam amma ba mu da maintenance ba mu da hanyar cin moriyar arzikin ga daji jirgi kawai za ka hawa daga nan za ka je abuja ko za ka je lagos wallahi ka tashi abinda za ka fi yawan gani daji kuma duk inda ka ga dajin na akwai ruwa ya ratsa shi me ake nema damar ruwa ya ratsa daji ga wurin noma noma noma noma tushen arziki noma kadai in najeriya ta rike ba fetur ba gwal ba ba gas ba komai zai iya rike ta ta ciyar da kasashe a duniya ta ciyar da kasar ta kuma ta samu tattalin arziki ta biya albashi akan noma kawai cikin arzikin da ubangiji ya bamu amma ba a yi mana shirin mu amfana da noman ba duk ƙauyukan da suka rike noman suna ta yi suna kulawa da shi za ga allah ya sauƙaƙa musu rayuwa daidai gwargwado musamman a irin wannan zamani da amfanin gona ya daraja wanda yau Allah ya bar wa kansa sanin daga nan zuwa wata biyu uku ana gurin damana kafin damana ta zo a samu amfanin gona ya shigo gida ana tunanin wajen wata shida ko wata biyar ko wani abu makamanci wannan a yau din nan da muke ciki shinka wannan wannan masara buhun masara ta talaka naira dubu ashirin wanda ba rayawar haka ba ta wuce dubu bakwai dubu shida da biyar ba kai shekaru biyu uku da suka wuce an sai da buhun masara dubu uku dubu uku da wani amma yau buhun masara daya wannan kafin ka nika ta kafin da dusanta naira dubu ashirin shinkafa fa taliya fa kwana-kwanan nan muke sayan katan ɗin taliya dubu ɗaya da ɗari bakwai dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya amma yau taliya naira dubu hudu zuwa dubu biyar kala-kala shinkafa kwano ɗaya nawa ake sai da ita kwano ɗaya wani a gidansa sai ya murkushe kwano hudu tsada komai da ka sani tsada to yanzu in aka ƙara wata biyu wata uku yaya mutane za su rayu a daidai kuma wannan lokacin yanayin kuma ana ƙoƙarin a ƙara mai in aka ƙara mai kuma komi dubli ne ke kada allah ba su yi kun ƙarawa su kudi da kake gani ana yin su ne a samu albarka a samu albarka ba wai a yi a tara su ba kawai a ƙara kuɗin ma wasu su murkushe kuɗin ba lalle talaka ma ya amfana da su ba ko ka kasa ganin wace rariya ne ake rarewa kuɗin ina suke tafiya allahu alam duka waɗannan abubuwa ne na larura da ya kamata mu lura da su cikin lissafi don ba zai taɓa yiwa mu rayu mu bauta allah ba sai mun samu ingantacciyar rayuwa shi sa addini yana tafiya ana ibada kuma ana inganta rayuwa dole ka samu abin da zaka ci dole ka samu wurin da zaka zauna dole ka nemi suturar da zaka sa dole ka nemi ka samu ilimi dole ka samu abinci dole ka samu abun sha dole ka samu harkar kasuwa da waye dole ne wannan larura ne in dai zaka rayu a duniya to dole waɗannan abubuwan kana buƙatar su to yayin da aka matse ka waɗannan abubuwan baka iya samun su ibada ma baka iya yi ba Allah sa kuna gane to kada a zalunci kuma ka a daina barin azzalumai suna zalunta mutane ana ta kukan azzalumai da suke amfani da makami ko su yake da nafins ko su kashe mutane ko su sace mutane ko su haura gidan mutane ko su abuna amma akwai azzaluman ofis kuma eh wanda su ma bai kamata a manta da su ba idan muna mun wato 'yan kwaya sun addabe mu 'yan daba sun addabe mu 'yan area boys sun addabe mu 'yan shaye-shaye sun addabe mu to akwai kuma barayi na ofishin gwamnati su ma sun addabe mu wallahi saboda sun hana mana aiki a ƙasa duk abin da ya fito na wanda talaka zai amfana sai sun daje su sun cinye shi to su wannan su kuma kassara rayuwa suke gabaki dai suna tsaye da abubuwa ne gaba ɗaya to su ma a zalimai ne kuma ya kamata gwamnati ta yaƙe su duk wanda aka gane macuci ne mahaƙinci ne yana cin kuɗin bayan allah a ofishinsa a kujerarsa sai a haramta masa kujerar kuma a kai shi kurkuku sai ya biya don ya biya talakawa kuɗin makarantar 'ya'yansu kuɗin ginin makarantar 'ya'yansu kuɗin tsaron da za a kula da rayuwar 'ya'yansu da iyalansu kuɗin kaza kuɗin kaza to sau da yawa an fi mai da hankali da magana akan magance 'yan shaye-shaye magance masu sare-sare magance masu ɗauke-ɗauke amma sai a manta da kuma na ofishi kuma na gwamnati masu yi da rijista shi ac yana dukan sai yake yin satarsa kuma zai maka satar da wallahi tallahi idan ya maka sata ɗaya ta shekara ɗaya wato ɗan fashi da makami guda dubu ba za su yi maka wannan illar ba ko ba haka bane mu tsaya mu fahimci gaskiya ba ko ba ka bane yanzu dan fashe makami watakila ya tsaya ya yi fashi ya karɓi miliyan goma miliyan ashirin wayewa da sauransu to wani shi shi kaɗai da biransa a ofis ɗinsa shi kaɗai a ma'aikatarsa ya ziranye kuɗin gwamnati ya fi biliyan kaza yanzu wannan bai fi ɗan ban fashi da makami illa ba ya bi to amma su wani 'yan gata ne in an yi magana a kai sai su turo a garkame ka aje a rufe ka waɗancan ɓarayi 'yan fashi da makami na bakin titi su ne ba su da gata su ne za a kama su za a harbe su ya kamata mu zama masu fikihu masu ganewa mu rinka yin sara muna duban bakin gatari daga mutane sun samu kudaden gwamnati malam sun mai da yadda ka san wato tsoho su ce ta haife su akan wannan dukiyar jido kawai su ta tara abubuwa su mutum ɗaya kaga shi kaɗai shi ba gona ba shi ba noma ba shi ba business shi ba ya tara duniya wallahi malam wani shi kaɗai gida kawai da ya gina unguwa guda ya gina shi kaɗai gidansa unguwa guda kuma daga shi sai matarsa shi ɗaya aikin banza banzan bazara ya gina gidan kuma ya zauna daga shi sai matarsa shi ɗaya kuma ta juya shi yadda ta ga dama uwarsa idan ta zo ba ta kwana a wannan gidan sai dai a kai ta wani boys quarter ya lait Allah gyara mana halin malam yace idan ka hada waɗannan lissafai guda uku fa hadihi 13 martaba min al-jihad waɗannan sune martaba guda 13 na jihadi wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw annabi yace duk wanda ya mutu bai yaki ba kuma bai zantar da ransa yayi yaki ba yayi ɗaya daga cikin irin wannan jihadi da aka faɗa ba to mata ala shu'batin min an-nifaq ya rasu a bisa wani bangare na munafurci Allah ka kiyaye mu kenan dole a cikin waɗannan jihadi jihadi gazo ne yaƙi ne ka yaƙi shaidan ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi abokin gaba duka makiya ne ga baki ɗayansu idan a ranka baka ji zaka kori wannan abun ba to lalle ka mutu akan shu'ba minan nifaq malam yace wala yatimul jihadu asalin shi jihadi na al'ada baya iya yiwa illa bil hijra sai an yi hijira kafin jihadi sai an yi hijira me hijira mutum ya kaurace daga inda yake ganin ana sabon Allah an hana shi ya bauta Allah sai ya bar wani guri ya koma inda zai bauta Allah to walal hijratu wal jihadu illa bil iman to kuma hijira din da kuma jihadin sai an yi hijira sai a zo a yi jihadi shine ka'ida ta shari'a bayan da za kana cikin mutane kana suna cikin barna ana tare da kai baka kaurace ba kuma ka zo ka yaƙe su ba zai yi ba to shi kuma da hijirar da jihadin gaba ɗaya ba za su taɓa yiwuwa ba sai da imani to shine yace ma ka yi jihadin nafsi dan wannan jihadin nafsin shine zai makana maka imani yace warrajuna li rahmatillahi humul ladina qamu bi hadhihi thalatha masu neman tsammanin rahamar Allah su ne suka tsaye akan wannan abubuwa guda uku da muka ambata Allah ta'ala ce innal ladina amanu ka gani imani wal ladina hajaru kaga hijira wajahadu kaga na uku suka yi jihadi fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wadanda su ne masu tsammanin rahamar Allah wallahu ghafurur rahim to kaga yadda tsarin abun yake al imanu al hijratu al jihadu kuma ba za ka iya tabbatar da imanin ba sai kai wancan matakan da muka faɗa don imanin ba ruwa ne kawai ake shansa ba sai an yi da gaske yawwa mu da yau allah ya zarrabe mu sallah biyar ma ba ma iya yin ta a take kamsu salawat ba mutum ya jera yana yi a jam'i ba ya iya yi sai kaɗan a cikin mu waye a cikin mu yake iya jera wata guda cur bai fashin jam'i ba kaga akwai gyara salaf ana faɗa mutum ɗaya sai ya ce shekararsa arba'in bai taɓa rasa ta da ikama ba wani ya manta a rayuwarsa an taɓa yin wata alhamis ko wata litinin baya azumi ya manta ba zai iya tuna ba tun da ya zama baligi ya zama akili babu wani azumi da zai zo gindaya ko na ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ga wata ko azumin arfa ko azumin ashura tasu'a babu wani azumi irin wannan na nafila da ya taba zuwa bin yi shi bai taba tunawa ba ni fa da ni da kai sai wannan Allah yi ko ina sun sa hannu su ne sadaka su ne kiyamun laili su ne karatun qur'ani su ne salatin annabi su ne biyayya ga iyaye su ne taimakon gajiyayyu su ne kaza su ne kaza su ne kaza shi kansa wannan jihadin da kuke gani wallahi nake gaya muku idan an gaya muku wasu abubuwa da mufu a nan arewa kawai za ku gane da sauran aiki a gabanmu yanzu na yi tafiya yau ɗin nan na dawo kwana biyu uku wani ƙauye da na je mutanen garin suke gaya mu suka ce malam nan taku kaɗan za ka yi kusa da kamar ne kaɗan za ka taka a nan najeriya ne jihar adamawa ya ce wallahi mutane ne malam galibinsu fulani ne tsirara suke ko riga ko wanda babu ganye suke sawa idan kai mai rigan nan ka shiga gudunsu gudu suke duka-duka a nan jihar adamawa fa kuma suna nan suna rayuwa idan ka je sai ka samu sai ka haɗa kai da jauran garinsu ko wani wanda aka sani sannan sai a tsayar maka da su mace budurwa da mamanta a gabanta babu bireziya to me bireziya san bireziya ba ba zani masu gata a cikin su suke daura fata a nan nan nan duka duka yan awanni ne in ka ji yola adamawa za ka yi kafin ka shiga ƙauyen suna nan birjin a daji ne suke a cike wasu suna kan duwatsu wani suna cikin daji ina kungiyoyin addini mun zauna a cikin gida muna ta kafarta juna ina suke ina muke ina muke ina masu da'awa wallahi malam idan ka shiga za su ce ka musulantar da mu ka musu dan Allah ko za ka musulantar da mu ko za ka musulantar da mu su so suke a musuluntar yau dinnan nake magana da wani malami daga cikin malaman jihar ya ce ai malam ai alkawari ne in ka shiga wannan gudun dole sai musu an musulunta kawai shiga musulunci suke ta yi kawai amma fa suna nan birjit ba a ma kai ta kansu ba da'awar ma ba ta kai kansu ba riga fa ba su da shi riga ba san riga ba dinki tela babu ba yadi kawai noma suke kawai su noma su ɗebi ruwan kogi su sha su abin da su kawai haka suke abin haka suke cin abu wasu koma gibar sani ba wallahi ballan tana gishiri haka suke rayuwa sai mu zo mu zauna anan muna kwakwazo mun bar waɗannan kuna tsammanin Allah da zai tambaye mu me yasa bamu je kan waɗannan muka isa musu kalma Allah ba kuna jin da sahabbai suna nan za su bari irin waɗannan wuraren musu je suka kai kai mu Allah ba amma kun san abin da zai ba ku mamaki kuma za ku tarar da tutar siyasa kuma a can ta jam'iyya kwarai kuwa tuntunin an kai musu PDP an kai musu APC an kai musu Afga an kai musu wacece ba abin da ba a kai ba to ba nan kaɗai ba a jihar kebbi nan ma akwai tsakanin kebbi da sokoto wa yawa da sauran suna nan birjik su kwanta gora ɗin nan akwai daji suna nan ko riga ba tsatsawa ina faɗa ne duk kowa yana gani na duniya duk ana ji a je a gani ina sarakuna wanda suke sarautar wurin wannan fa ba a shiga kamaru ba ba a shiga chadi ba fa wanda duka a matsayinmu na najeriya musuluncinmu na najeriya ya kamata a ce karfin musuluncinmu ya kai muna fita da awa har kamaru muna kai karma allah kamaru muna kai karma allah caji ban muku maganar nijar ba fa su ma irin wuraren nan sunanin birjik su kuma nijar abinda zai birge ka dukkan su majority yan nijar duk musulmi ne amma kuma ba ilimin suna buƙatar a ilmantar da su suna buƙatar a gina musu masallatai suna buƙatar a karantar da su alhamdulillahi riba da Allah ya Nijar du musulmi ne majority Nijar musulmi ne shi yasa ƙasar Faransa ta sa musu kafan zuka ta sa ƙarfi a cikin komai take shiga take yi saboda saboda kada a bari ba ni sunan shi kada a bari musulunci ya shiga ya ƙarfi amma yanzu alakar mu da Nijar ya kamata a ce shekaru da dama Najeriya ta shigar da da'awa da karantarwa da taimako wannan ƙauyukan da garurruka akwai wurin da wallahi mota bara ci gaba sai dai da mashin akwai wurin da mashin ɗin ma sai dai ka ajiye shi ka tattaka ka hau me amfanin rayuwarmu idan za mu zauna muna saka riguna masu kyau muna cin abinci masu kyau muna auren jajayen mata muna gina gidaje muna hawa motoci masu tsada ga 'yan uwanmu suna bukatar la'ila a illallah kai musu ba me amfanin rayuwarmu anan to yanzu fa mu wannan a Najeriya nake gaya muku muna da wannan challenges din satin da ya wuce a karatu na muku magana akan wada'i situation na Kano State ma Kano State ma tumbin giwan tumbin musulunci ma a Afirka din da ake gani har yanzu muna da maguzawa na fitar hankali kiristoci kuma tsallakowa suke daga kudu suna ta ɗiban suna ta ɗiban suna mai da su kiristanci waɗannan mutanen da nake gaya muku idan ka kai musu tsohuwar riga ko tsumma sai sun kusan maka sujada saboda murna saboda ba san riga ba malam ba san wando ba na gaya maka fannan duk inda ka yi awa biyar shida bakwai takwas za ka je ka tarar da waɗannan mutanen da nake gaya maka wallahi haka na dawo jikina ya sanyi kwarai da gaske da aka zo aka bani wannan labarin Allah ji kamalin Jafar Allah ya masa rahama ana ba ni labari cewa ya shiga wasu wurare a cikin zagayensa na wa'azi ya shiga wasu wurare kusan waɗannan wuraren cikin ƙauyuka sai ka gaba ƙauye ya zo sai ce mu ai ya san shi ai ya taɓa zuwa ƙauyen nan to haka da awon take dole sai mun fita mun shiga ƙauyuka mun karantar na faɗa muku a iya fahimta ta da wasu daga cikin malamai da suka fahimta wannan ta'addancin da ake ta mana a najeriya ya gagare mu wallahi akwai sakacin da muka yi na kyale ƙauyuka muka basu wasu suka je suka koya musu ta'addanci inda mun kai musu musulunci ba su ba samu jin daɗin rayuwar gwamnati makarantu rijiyoyi hanyoyi duk ba samu ba kuma ba kai musu musulunci ba ba dole su yi ta'addanci ba to ai ba san Allah da zai hana su je su kashe wani ba so da an ji an musu tallan bindigogi da helicopter an ba su kuɗi an fasa musu daloli an nuna musu kuɗi an nuna musu an kai musu kifin gwangwani an kai musu abinci na jin daɗi aka ba su dole su karɓa su hau hanya mu kuma nan muna zaune ba mu je muka taimaka musu ba suna da haƙƙi wallahi al'azimu akan akan me yasa ne wannan bayani saboda ina bayani ne akan jihadi ku ɗauka wannan aikin shi ma jihadi ne haka yanzu ashe in ma mutum ya zo ma ya tunani ya ɗauki wani makami ya tunkari wani kafiri wai zai sare shi ko ya kashe shi ma ai yanzu bata mata so ba tukunna akwai sauran aiki ba cewa akai babu kwata-kwata ba akwai aljihadu madin ila yawmil qiyamah haka manzon Allah ya ce yana nan har tashi alƙiyama amma ba zai yi ka hau sama ba baka tattaka matakala ba waɗannan mutanen suna da buƙatar taimakon mu wallahi mu tallafa musu mu agaza musu ya Allah ka ba mu ikon gyarawa mala yake cewa wa kama annal imana fardun ala kulli ahadin kamar yadda imani farilla ne akan kowane daya fa fardun alaihi hijratani fi kulli waqtin hijira guda biyu farilla ne a kare shi a kowane lokaci dama ta samu hijratun ila Allah azza wa jalla bil ikhlasi ya hijira zuwa ga Allah da yin ikhlasi wa hijratun ila rasulihi bil mutaba'a da hijira zuwa ga manzan Allah tare da biyayya waɗannan hijira guda biyu kai hijira ka koma ga Allah kuma kai wato bil ikhlas ma'ana ka kade ta Allah da wata shi shi kadai sannan na biyu kai hijira zuwa ga manzan Allah shi kuma ka bi shi biyayya ga manzan Allah shine hijira zuwa gare shi wa fardun alaihi jihadu nafsihi kuma farilla ne akan kowane mutum musulmi yayi jihadun nafsi ya kiransa kun ga rayukanmu nan a cike suke da son zuciya a gidajenmu ma da muke kulawa da su wallahi son zuciya yana shiga cikin sha'anin abu a gane karara wannan abin son zuciya a kai ballantana ga wani makoci ko aboki ko ma'aikata ko wani gwamnati wa shaitanihi da kuma shaidan ɗinka fa hada kulluhu fardu ainin duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya farilla ce ta kan kowa shine fardu aini farilla ta karan kanka kai la ya nubu fihi ahadun an ahadin daya baya wakiltan wani kowa sai yayi jihadun ila Allah bil ikhlasi jihadun ila rasulillah bil mutaba'a sannan kuma jihadun nafsi da jihadun shaytani duka wannan dole ne sai mutum musulmi yayi amma jihadul kufari wal munafiqina wannan faqad yaktafi fihi bi ba'd al umma akan iya ko faƙar yuktafa fihi bi ba'dil umma wasu suna iya yi a cikin al'umma su ɗauke wasu nauyi wato anan ibn qayyim fiqhun da zaku gane ya raba muku jihadin akwai na dolen dole wanda kowa sai yayi shine kai jihadi zuwa ga Allah da ikhlasi kai hijira kai zuwa ga Allah da ikhlasi kai hijira zuwa ga manzon Allah da mutaba'a gare shi sannan kuma ka yi jihadun nafsi ka yi jihadun shaitani wannan shine na dolar dole a karan kanka kai amma yaƙar kafiri ɗaukan makami ka yaƙi abokin gaba wannan fardu kifaya ne idan kama bihi ba'du sakata anil batin idan duk al'umma ba su yi ba gaba ɗaya to duk suna da laifi amma in ka samu wani bangare na al'umma suka ɗauki na wannan nauyin suka yi to shikenan sun ɗauke wa sauran to abinda ake so ka fara gane sai ka ɗabbaka na dole dolen a kanka tukunna don shi ne zai wato zai qualifying ɗinka ka samu ka yi jihadin kufara ai za ka yaƙe su ne don ba su da gaskiya don za ka yaƙe su ne don sun hana ka addininka to sai zama kai ma ba ka mayin addini yanzu a cikin musulmi akwai wanda baya sallah baya sallah ga bala'in tsafi sihiri kuma mutum yana sallah wai a matsayin musulmi ne shi in aka gaya maka yadda ya tafka to sai ka ga mushirkin ma ba zai ba mutum ya je neman magani ko sa'a ko rabo a wajen buka har yanzu mutanenmu musulmanmu hausawa ba su daina da fulani ba su daina zuwa gurin bokaye suna neman arziki ko neman mulki ba wani ya je an ce masa yana ana so yana so shi kudi yake so ya je gurin malaminsa har yanzu ba a daina samun malamai bokaye a cikin unguwanninmu a gidajenmu suna zaune ba suna bokanci suna limanci suna bokanci suna sallar gawa alhali ba idina anil islam kullal bu'd sun nisanci musulunci dukkan nisanta shi kudi yake so malami ya ce da shi ga wani daki can shiga ka je ka duba ya shiga ya duba babu komai a ɗakin sai wani farin kyalle ya za a yi malam ya ce ka je ka nemo farar budurwa ka je ka san yadda za ka yi ka kawo ta ka yi zina da ita a nan kuma maniyin ku ya zuba a kan wannan kyallan ku goge maniyin ku a cikin kyallan nan ita ka sallame ta ka zo ka ɗauko wannan kyallan ka sa shi a ruwa ka wanke ruwan a zuba shi a kofi ko a kwano ruwan wannan kazantar ka je ka nemo kare a yanka kare a ɗauki naman karen nan a dafa shi da wannan ruwan kazantar ka cinye wannan karen to wannan ma ba shi ba ne ba ba shi ba ne ba ba kudi yake so ba ka cinye naman karen nan sannan ka je ka nemi mahaifiyarka da daddare ka yi zina da ita haka aka ba su kuma suna sallah wai musulmi ne kuma suka yadda kuma wai malami ne hadda shalbi a hannunsa malam boka boka bala'insa ya isa a cikin al'umma sharrin boka masifar boka ta isa hakan kuma aka yi ya je tunkari mahaifiyarsa da ƙarfin tuwo sai da ya sadu da ita saboda bokan ya ce masa a cikin wannan shekaran za ka ga kuɗi na fitar hankali kuma ya je ya yi ɗaya na biyun da ya je ya duba ya ga mahaifiyarsa ya ce kai ba zan iya ba na haƙurar kuɗin nan ɗayan shi ma ya je ya duba ya ce kai kamar zai yi ce kai to ai wani ma ya samu kuɗin nan bai ba ai wani ma ya samu kuɗin nan bai ba kaga Allah ya sa mai hankali sai bai ba shi kuma wancan ya je ya yan wani suka kama shi suka rufa shi da duka suka ba shi kashi na fitar hankali sai da ya fita kamar zai tafi lahira aka kwace shi da ya farka ne yake ba da labarin da abin da ya yi wannan fa a cikin wannan al'ummar ne yake wannan abu kuma karka yi mamaki daidai kun mutanen da kake rayuwa da su sun yadda in dai akan duniya ce da za su samu in dai akan duniya ce da za su samu sun yadda su zubar da imanin su komi kun ga ai da sauran aiki a gabanmu malam za ka iya zuwa wallahi gari guda ƙauye ka je ka jera mutane ɗari ka jera suka ce wallahi a karanta maka fatiya lafiya wallahi ba za a iya ba babu wasu fa suna yin musulunci ne saboda gado sun gaji musuluncin gado ne amma babu karatun ilimi babu an kashe shi an rage mai daraja bai da kima ba a taimakon a yaɗa shi a fahimci addini da yawa ni dinnan ni dinnan wata shekara na zo ina interview wasu alhazai za su je hajji wani babban alhaji ya zo shi da mota rabka tsaye da matarsa ta haife ne za su je aikin hajji zan musu interview kafin a cika musu form a yawa ta zauna ki karanta fatiha walla ba ta iya ba ta haife ni ta haifi wanda yake sama da ita walla ba ta iya fatiha ba nai nai nai na lalumin wata in na haɗe naka ita ce gajeriyar sura na ce buga wallahi ba ta iya ba na kira shi na ce alajitu wannan mai amfanin biya mata kujerar nan da wannan kujerar ka biya mata ai da wani almajiri ka kira shi ka biya shi ya shekara yana koya mata yanzu gaba ɗaya tana rayuwa ba ta iya fatiya ba kenan ba ta sallah in ta yi sallah ma Allah bai zai karfa tunda ba ta iya fatiya ba akwai wani uzuri da za ka yi mutum musulmi balagagge baligi ya kai wani shekarun bai iya fatiya ba ya mutu ya je tare da Allah kana da uzurin da za ka yi masa to wallahi malam suna da cewa kawai da Allah malam kawai dai a dan rubuta mana dai a wuce za a gyara kawai bai ta iya ba kuma suna nan ku tambayi malamai islamiyya za su gaya muku ba ana yi makarantun islamiyya ba za a kawo mace iya mace wallahi a ce hajji ya karanta fatiya wallahi ba za ta iya ba akwai aiki fa a gaban mu malam akwai aiki to gwanda ma yanzu an samu saura ta makarantu ana karantar da yara a unguwanni shi ba ba kowa ne waye ba akwai wanda ba sa tura yayansu makarantun islamiyya sai boko boko kan ba fashi ko nawa ne za a kashe wa yaro ya je ya boko ko nawa ne a shi dai an je an yi bokon an je an dawo kuma babu aikin da za a yi da bokon Allah kuma da za a bauta masa a yi karatun da za a samu shiga aljanna kuma an ƙi a yi kuma gashi mutuwa tana ta ɗiban mutane so duka waɗannan yan uwana samari matasa ya kamata ku rinka sa su a cikin hisabi kuna sa su a cikin lissafi a wannan fasalin za mu dakata insha Allah ta'ala wani sati za mu ɗora a kan fasali na gaba wa akmalul khalqi inda Allah azza wa jalla man akmala maratib al-jihad kulliha وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته